إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون إنه قد دل القرآن الكريم على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ببيان جزاء المتبعين وأجرهم قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وذكر تعالى المنزلة العظيمة ودرجة العلية التي أعدها لمن أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الالتهاق بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم بالفردوس الأعلى والنعيم الأبقى في الدار الأخرى يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يعني بذلك جل ثناؤه ومن يطع الله والرسول بالتسليم لأمرهما وإخلاص الرضا بحكمهما والانتهاء إلى أمرهما والانزجار أما نهي عنه من معصية الله فهو مع الذين أنعم الله عليهم بهدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من أنبيائه وفي الآخرة إذا دخل الجنة وقال ابن كثير أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه عنه الله ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم أمور المؤمنين وهم الصالحون الذين سلهت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ولقد دل القرآن كذلك على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب التعسي ببيان وجوب التعسي به صلى الله عليه وسلم فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي به صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وفي هذه الآية دليل وتحديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم بهدي كتابه العظيم ونفعني وإياكم وفيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إنه قد دل القرآن كذلك على وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بتعليق الإيمان بالله تعالى ومحبته بمتابعته صلى الله عليه وسلم بما بمعنى أن الإيمان لا يمكن أن يصح بدون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله الآية وتعويل الآية قل يا محمد للوفد من نصارى نجران إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله وأنكم تعزمون المسيح وتقولون فيه ما تقولون حبا لربكم فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين باتباعكم إياي فإنكم تعلمون أني رسول الله إليكم كما كان عيسى رسولا إلى من أرسل إليه فإنه إن اتبعتموني وصدقتموني على ما أتيتكم به من عند الله يغفر لكم ذنوبكم فيصفح لكم عن العقوبة عنها عليها ويعفو لكم عما مدى منها فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم ومن غيرهم من خلقه ويقول ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذه الآية هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي عليه صلوات الله وسلامه والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحديث رواه مسلم واتفق مع البخاري على قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أسأل الله أن يجعلنا من المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم المتأسين به نسأل الله أن يحقق لنا ذلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأخذ بتام bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo da salati ga fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunatarwa ce kan abin da yake sananne ga kowa amma dai yana da matuƙar muhimmanci tunatar da juna a kansa ko da yaushe cewa lallai alƙur'ani mai girma ya shiryar da mu akan wajabcin tsantsance biyayya da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana Allah maɗaukin sarki ya wajabta mana al'umma kafatan dukkan musulmi dukkan mumini wajibi ne mu yi cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ta'ala ya saukar masa ya aiko shi da shi in littafinsa madaukakin sarki wato alkur'ani mai girma da kuma abin da ya inganta na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki daya Allah ta'ala ya ce ma'anar ayar wanda ya biyayya ga Allah da manzo wato manzon Allah to lalle waɗannan suna tare da wanda Allah ya ni'ima a kansu daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kuma wannan shine ayari mafi kyau mafi inganci wannan kuma baiwa ce daga Allah mutum ya samu kansa akan wannan tafarki imani da Allah biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah tarayya da bayan Allah managarta annabawa siddiƙai da shahidai da ainihin bayi na gari Allah ta'ala ya ambata wannan babban matsayi madaukakiyar daraja da ya tanada wa wanda ya masa biyayya ya biyayya ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wato shine cewa duk wanda ya haka Allah zai sadar da shi da waɗannan bayin Allah wannan ayari managarci ayari ya daje a wurin Allah maɗaukin sarki ta yadda zai riski shiga gidan aljanna jannatar firdaus mafi ɗaukaka ya zamanto cikin ni'ima madawwamiya a gidan tabbata wato gidan lahira wanda wannan shine ba ita ce babban nasara ibnu jarir rahimahullah babban jagoran masu tafsiri tafsirin alqur'ani yake cewa abinda Allah madaukin sarki yake nufi da wannan aya shine cewa duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzon Allah ya mika wuya domin Allah da manzansa ba shi da jayayya ba da turjiya ya zama mai tsarkake yarda da hukuncin Allah da manzansa wanda ke tsayawa daidai inda aka umarce shi Allah ya umarce shi manzo Allah ya umarce shi yana tsawatuwa a barin abin da Allah ya hane shi na kowane irin saƙo ko bid'a to lallai wannan zai zama tare da wanda Allah ya nima a kansu da shari'a da samun dacewa da biyayya ga Allah a duniya zai zama tare da manya-manyan bayin Allah yana cikin jerin gwanin yardadan bayin Allah annabawa siddiƙai da shahidai da mutanen kirki waɗanda su ne kawai suke akan hanyar tsira in an koma gobe lahira ma'ana ƙarshenta zai zama cikin 'yan aljanna ibnu kasir yake cewa wato ma'anar ayar shine duk wanda ya ake da abin da Allah umarce shi da shi dai ake da abin da manzo Allah ya yi umarni da shi kamar haka ya tsawatu ya bar abin da Allah ya hane shi ko manzo Allah ya hane shi to Allah ta'ala zai zaunar da shi a gidan daraja gidan da ya tanada na darjanta bayinsa masu biyayya wato aljanna kenan zai sanya shi ya zama abu wato makoci abokin zama ga annabawa duk da ba zai kai martabar su ba a cikinta amma dai zai zama tare da su a cikinta sannan siddiƙai sannan shahidai sannan gama garin muminai waɗanda suke managarta ne su waɗanda sirrinsu zukatansu da bayyanensu wato ayyukansu na gaɓoɓi duka biyayya ne ga Allah waɗanda Allah ta'ala da kansa ya yabe su ya koda su da cewa lalle wannan ayari ya isa da zamantowa yardajin ayari wato kyakkyawan ayari amintacce babu shakka duka mai hankali da basira zai kwadaito da ya zamanto makomarsa ta yi kyau ta yadda zai zama a rayuwar duniya yana kan tafarkin shari'a kuma bai sauka da kan wannan hanya ba wanda wannan tafarkin zai sada shi zuwa ga samun yardar Allah lokacin da mutuwa ta zo ya samu bishara sannan abi da shi ta farkin waɗancan bayan Allah domin ya samu kaiwa ga gurbinsa da matsayinsa da ya dace da irin aikin da ya yi. Wannan baya tabbata har sai an yi wa Allah ta'ala biyayya, an yi wa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama biyayya shi ne abin da dukkanin malaman tafsiri suka yi bayani dangane da ayoyi makamanta waɗannan da yawa wanda mun kawo waɗansu daga cikin musamman faɗin Allah maɗaukin sarki lallai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da kyakkyawan abin koyi a sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarninsa da haninsa irin tsarin rayuwarsa da duk abin da ya koyar na halaye da ɗabi'u lallai shine abin koyin ko mu'minai ga wanda yake fatan gamuwa da Allah ranar hisabi da ranar ƙarshe ranar sakamako wanda baya mantawa da Allah yana tuna Allah ko da yaushe yana ambaton Allah ko da yaushe abinda ayoyin suke nufi ayar da makamantanta suke nufi shine ba kawai furta imani da manzo Allah ake bukata kawai ba ba kadai da'awar soyayya da kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har wani lokaci za ka tarar da guluwi zurfafawa da shishigi a cikin abin da ake da'awa ba amma ba tare da tsayawa domin fahimtar menene saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bisa haƙiƙa alƙur'anin kansa menene yake karantarwa kuma wane irin tsarin rayuwa ne alkur'ani ya zo da shi menene suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi mumini anan yayi kuma ya sifanto da shi aqidarsa ibadarsa mu'amalolinsa ɗabi'unsa da halayensa daga baki ɗayan mafuskantarsa ta rayuwa ba tare da wannan ba wannan wata shafa irin abin da ya shafi ahlul kitabi da zurfafawa da guluwi wajen da'awar ƙaunar annabawansu da danganta kansu da annabawan amma ba tare da aiki da abin da annabawan manzannin suka zo da shi na haƙiƙanin koyi da su ba wanda wannan shi ne yake shafar da yawa daga cikin wannan al'umma abin takaici da'awar ta baka kadai ba za ta wadatar ba dole sai an haƙƙaƙe abin da aka yi da'awarsa a zuciya an haƙƙaƙe shi a furuci sannan a haƙaƙe shi kuma a aikace kuma ya zamanto an yi duk abin da za a yi tare da ikhlasi a gabatar da magana manzo Allah da aikinsa da umarninsa da haninsa gaba da dukkan wani umarni na kowane ne a ban ƙasa domin shi ne kaɗai wanda Allah ya kara shaidawa da bauta masa da ainihin cewa a shaida kuma cewa shi ne manzon da ya zo da wannan bautar kuma Allah ba zai karɓi wata bauta ko biyayya ba in ba a yi ta a bisa tsarin da ya zo da shi ba wannan dole ne ya zama haka abinda muke gani muke ji a wannan lokaci namu na yawaitar bid'o'i da sauka daga asalin ainihin tsarin na karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin kullun ƙara yawa yake yi mutane suna ƙara dulmuya a cikin wannan kuma yana ƙara farraka al'umma to babu shakka kowa ya sani cewa duk wanda ya bar wannan rayuwa ta duniya bai haƙaƙe biyayya ga Allah bai haƙaƙe biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi to ya ta yayi hasara Allah fa ta'ala ba zai canza ainin abin da ya hukunci da shi ba a cikin littafin sa wanda shike rubuce a lauhul mahfuz Allah ba zai canza ba ko duk duniya kai duk duniya baki ɗayanta da mutane da aljanu da dukkan halittu inda za su ɗauki wani gefe su ce shi suke so Allah kuma ya ce kaza ne na Allah shi ne tabbatacce kuma shi za a yi hukunci Allah ta'ala ba zai karbi wani aiki ba ko menene imani ne aka yi da'awa in ba a yi shi ta yadda manzo Allah ya faɗa ba ya karantar ba ibada ce in ba a yi ta inda manzo Allah sama ya karantar ba sakanin mu'amala da hukunci hakan halaye dukkanin salon rayuwa sai an yi ta gurgurdan yadda manzo Allah sama ya karantar to wannan shine abin da Allah yake nufi da cewa lalle manzo Allah shine abin koyon lalle manzo Allah shine abin koyon ga wanda yake fatan zai gamu da Allah dan hisabi kuma cewa lalle ranar lahira ranar sakamako da wasu za su shiga aljanna wasu tafi wuta wannan ranar tana zuwa to wanda ke son ya tsira ya shiga aljannar kuma ya rabauta da shiga aljanna ya tsira ga shiga wuta to dole sai ya yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ambata don haka ne ma a wata ayar Allah ta'ala ke cewa ka faɗa musu ayar da ta zama mizani kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna in kuna cewa wato in kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah mai yawan gafara mai yawar hama ka kenan wanda bai bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to bai haƙaƙe sharadin son Allah ba domin Allah ne aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tafarki na shari'a alamun cewa bawa yayi imani da Allah kuma ya zama mai biyayya ga Allah to shine ya bi cikakken tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma wannan da'awa kadai cewa ina son manzo Allah ko ina son Allah ba tare da haƙƙaƙe biyayyar ba ba zai amfanar ba da alul kitab suna cewa suna Allah ne yahudawa da nasara da mushrikai duk suna cewa annabi Ibrahim Khalilur Rahman nasu ne amma Allah ta'ala ya karyata su saboda aikin su ya saba yake cewa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha annabi wallazina amanu wadanda kawai suke da cancantar dangantaka ko dangantuwa da Ibrahimul Khalil alayhi salam a bisa addini na musulunci da hanifiya su ne waɗanda suka bi shi a zamaninsa sannan annabin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa tafarki na musulunci da haka mu guji waɗannan hanyoyi na bid'a hanyoyi na guluwi hanyoyin farraka al'umma manzo Allah sassama ya karantar da al'umma tauhidi ya ture ya tabbatar da ita akan karantarwa guda a farraka jama'a ta hanyar kawo ra'ayoyi da bid'o'i iri-iri da jefo fitintinu na cece kuce da yawa cikin al'umma kuma a yi da'awar cewa wai wannan ana yi ne don kare mataba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma don kare soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadari a ciki matukar ba a haƙƙaƙe haƙiƙanin haƙiƙanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kuma ba ɓoye yake ba alƙur'ani na Allah ya tsare shi fassararsa ta haƙiƙa ita ce sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare ta kuma ta ɗabiƙin da aka yi aka aiwatar da shi a aikace Allah ya tsare shi tafsirai suna nan na magabata tun daga sahabbai har zuwa na baya da su hakanan aiki da tantancewa da a'imma suka yi na wannan addini duka tabbataccen al'amari ne duk wani abu da ya ratse to ya ratse ne ba wai don babu asalin abin da ya kamata a yi ɗin bane ba don haka mu tsaya mu tabbatar da sahihancin abin da muke yi a aƙidunmu ibadojinmu mu'amalolinmu abubuwan da muke yi na rayuwarmu ta yau da gobe ya zama haƙuri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan jarrabawa iri-iri jarrabawa ta damuwar talauci rashin lafiya jarrabawa ta fuskantar abokan gaba duk irin abin da aka karanta mana a tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sirarsa da sunnarsa cewa ga irin sanar rayuwarsa mu kwaikwaya wannan shine sababi na nasarar mu duniya da lahira mu kaucewa ainihin rarraba kawunan mu da kuma janyo dukkan wani abu da zai rage mana kyautatuwar alaka da dangantaka a matsayin mu na waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi kokarin kusantar junan mu ta hanyar raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarfafa danƙon zumunci a bisa wannan tafarki mu guji bid'a duk matsaya annabi sallallahu alaihi sai ya gaya wa al'umma ya bar mana wasiya cewa kowace bid'a a kowane fararen abu bid'a ne kuma kowace bid'a bata ce manzo Allah sama ya yi nasiha ga al'umma ya bar mana tafarki madaidaici wanda ya bar wannan to zai zamanto ya tafi ne a bisa tafarki na shedan ya bijire kuma ya butulcewa wannan alkhairi na Allah wannan alkhairi da ya zo ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu kan tafarki madaidaici kuma ya sa mu a cikin bayinsa shiryayyu waɗanda suke suke zaɓar tafarki madaidaici kuma suke kan tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ka tabbatar da mu akan tafarki na sunna da kautar da mu akan ainihin bid'a Allah ka tsarka ɗaukaka musulunci da musulmi mu kaskanta shirka da masu shirka lamma izal islam wal muslimin azilla shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa sur ibadakal muwahhidin wa hamil hawzata din ya rabbal alamin اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانئين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك واهي بلدك الميته اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله